ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى biyar ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 31 ga watan goma shekara ta 2022 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na littafin al-kaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah wannan shine darasin mana uku yan uwa a cikin karatun littafin a darasi na farko mun yi karatu akan tarihin mai littafi darasi na biyu mun karanta muqaddimar da malam ya rubuta da hannunsa yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zamu fara karatu ne a cikin al-kabiratul ula ma'ana kabira ta farko mala ce kabira ta farko ita ce ashirku billah shirka da Allah idan aka ce ashirku yan uwa a mazdari ne na a sharika ya shiraku shirkan fahuwa sharikun e wannan ka ɗauke shi a matsayin fi'ili wanda yake lazimi kenan sharika ya shiraku sharikan abokin tarayya amma ka ɗauke shi a matsayin fi'ili muta'addi ashraka yushriku ishrakan fahuwa mushriku ina fata an fahimta idan a lazimi ne sai kasance mazdarinsa shine a ashirku amma idan a muta addini sai kasance mazdarinsa shine mai ishrakan sai kasance ismul fa'il nashi a lazimi shine mai sharikun abokin tarayya amma idan a muta addini sai kasance mai mushrikun mai yin tarayya to abinda ashirku yake nufi shine tarayya taraita wani abu da wani abu shine abinda kalmar ashirku take nufi wannan a larabci kenan amma idan malamai na shari'a suka ce ashirku tana da ma'anoni da yawa da malamai suka bata malamai da dama sun yi ta'arifat akan kokarin fito mana da me ake nufi da shirka to amma ga wani ta'arifi takaitacce wanda Sheikh Muhammad Nasiru Sa'idi ya kawo nake so dan karanto mana shi yace shirka huwa an yaj'ala lillahi niddan shine mutun ya sanya wa Allah madaukakin sarki kini ko kishiya yad'uhu kama yad'u Allah ya rinka kiran wannan kinin ko kishiyar irin kiran da yake wa Allah madaukakin sarki aw ya khafahu ko kuma ya rinka jin tsoron sa irin tsoron da ake wa Allah madaukakin sarki aw ya rujuhu ko ya rinka fata ko kwaɗayin samun wani abu a wajensa irin abin da ba a samu a wajen kowa sai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au yuhibbuhu ka hubbillahi ko kuma ya so shi irin san da ake wa Allah maɗaukakin sarki irin san da ba wanda ya cancanta a yi masa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai sai ya kasance yanayi wa a kishiya ko kini ga Allah maɗaukakin sarki irin wannan san aw yasrif law aw yasrif aw yasrif lahu naw'an min anwa'il ibada yace ko kuma ya juyar da wani nau'i daga cikin nau'o'in ibada gare shi shi wancan abokin tarayyar yace to a takaice wannan ita ce shirka to za ga wannan ta'arifin nasa ya tattaro mana abubuwa da yawa kamar yadda malamai sukan ƙoƙarin a kassama ita babbar shirka zuwa gida-gida suka ce akwai shirku ta'azim shirka ta girmamawa ko kuma su mata shirku ta'a shirka ta biyayya akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya akwai shirkul du'a shirka ta roƙo ko kira akwai shirkul khawf akwai shirkul tasarruf kamar yadda akwai ashirk fi asma'illahi wa sifatihi dukkanin waɗannan nau'o'i ne na shirka babba wanda dukkaninsu idan mutum ya zake musu to ya fita daga addinin musulunci Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu malamai suka ce akwai nau'i na shirka da dama a kamar yadda na kawo su a dunkule suka ce shirku ta'zim ko shirku tsa'a shi ne kasance kana girmama wani ko kana masa biyayya irin biyayyar da babu wanda ake wa ita sai Allah madaukakin sarki ya kuwa wannan shirka ne Allah madaukakin sarki shi ake wa cikakkiyar biyayya mutlaqa shi ne yake shar'antawa kuma shi yake hanawa duk wanda zai shar'anta maka wani abu ko zai hana ka wani abu ba Allah maɗaukakin sarki ba to wannan kamar bautata masa kake yi shi sa lokacin da adi ibn hatim at-ta'i ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da cross babba a wuyansa yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ce mun riki malamanmu kun ce mun riƙi masu ibadanmu da annabi isa a matsayin alloli ya ce mu kuma mun san ba ma bautata musu saboda allah maɗaukin sarki a cikin alƙur'ani ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum me arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam allah maɗaukin sarki ya ce sirriki ahbarahum sune masu ilimi da sanin Allah a cikinsu wa ruhbanahum da kuma masu bauta tsantsa ko da babu ilimi a cikinta irin waɗannan kiristoci sun rike su a matsayin mai a matsayin mai a matsayin arbaban min dunillah alloli arbab jam'i ne na arrab sun rike su a matsayin rabbobi suka bar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wal masih ibn maryam hamma da annabi isa dan maryam to shine sai yake challenging din annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa a'a su fa yadda ayar nan ta faɗa akwai gyara ba sa bautata musu to shine sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito masa da abin fili shi kansa sai ya fahimta sai annabi ya ce masa shin ba sa halatta muku abin da yake da haram ne kuma ku yadda ku bi shi a matsayin halak ya ce eh wannan muna yi ba sa haramta muku abin da yake da halak ne ku yadda ku bi shi a matsayin haramin ya ce eh muna yi sai annabi ya ce fatilka ibadatuhu wannan ai shine bautar da kuke musu wannan shine bautar ma'ana ba sai ka zo ka sa goshinka a gaban mutum kai mai sujjada ba ba shine kadai bauta ba mujarradin ka karbi shari'a amlahum shuraka'u shara'u mai Allah madaukakin sarki ce shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah suna da wasu ababan tarayya ne kun ji ba Allah ya ce suna da wasu ababan tarayya ne shara'u lahum min ad-din da suke shar'anta musu wani abu a cikin addini ma lam ya'zam bihi Allah abinda Allah bai izini da shi ba kun ji a shi ta Allah ce shuraka'u ababen tarayya ma'ana in dai za a kawo abin da yake shar'anta wani abu ne kuma mutum ya karɓa ya yadda ba Allah ne ba to wannan shirka ce babba shi ne suke ce mata shirku tsa'a ko shirku ta'zim akwai shirka da suke ce mata shirkul muhabba shirka ta soyayya ma'ana komai a duniyar nan yan uwa duka duk abin da ka sani za ka so shi ne ƙasa ƙasan ƙasan soyayyar da kake wa Allah maɗaukakin sarki wato matsalar shine idan ka daidaita wani abu ka daidaita fa ya kasance da san abu kaza da san Allah maɗaukakin sarki daidai ne a cikin zuciyarka to ka bar addinin musulunci ina fata fahimta ya uwa haka abin yake Allah maɗaukakin sarki ya ce me wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan sai ya ce me yuhibbunahum ka hubbillahi daga cikin mutane akwai wanda suka riki andadan kishiyoyi kini min dunillahi ba Allah madaukakin sarki ba kun ga sai Allah ya ce sun dauke shi a matsayin sun dauke su a matsayin kishiyoyin Allah madaukakin sarki suna shirka da Allah madaukakin sarki da su me suke yi sai Allah ya ce yuhibbunahum suna son waɗancan da suke rike su a matsayin kishiyoyi wa Allah madaukakin sarki ka hubbillahi irin san da suke wa Allah madaukakin sarki yan uwa ana fata an fahimta ba fa fauka hubbillahi ba ba fauka ba ka hubbillahi kafin tashbih ce kafin ce ta mai ta kamantawa irin san da suke wa Allah madaukakin sarki shi sa ka ji akwai wani abu wata halitta a duniya ka ne mata san irin san da kake wa Allah maɗaukakin sarki yan uwa wannan fita ne daga addinin musulunci shirka ce babba ko mace ce ko namiji ko shugaba ko wane ne kowa ka gwada sansa da san Allah maɗaukakin sarki yadda za ka gane shi ne idan Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi abu wancan kuma wanda kake so ɗin ya ce a yi abu a lokacin sai ka tantance e kowa sansa sai kasance ƙasa da san Allah maɗaukakin sarki ma'ana idan sansa ya ci karo da san Allah maɗaukakin sarki kowa ya sansa sai ya ƙasa san Allah maɗaukakin sarki ya sama ya kuwa na fata an fahimta to akwai shirkul muhabba sannan akwai shirkul du'a ita ce shirka ta kira ko ta roƙo ma'ana duk lokacin da za ka yi roƙo za ka kira a wata buƙata taka to ka kirawo Allah maɗaukakin sarki don shi yake da abin da zai baka shi shi kaɗai babu wani wanda yake da haɗin gwiwa da zai iya zai iya biya maka buƙatar ka tare da Allah maɗaukakin sarki shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kada ka sake ka kirawo wani Allah maɗaukakin sarki shi wannan wani wanda ba zai iya amfanar da kai komai ba idan ka bi shi ba zai iya cutar da kai komai ba idan ka bijire masa sai Allah maɗaukakin sarki ce fa in fa'alta in ko ka sake ka aikata hakan ka kira shi fa innaka idan to haƙiƙa kai a wannan lokaci min na kana cikin azzalimai me zalunci a wajen shine babbar shirka eh inna shirka nabi la zulmun azim ko to ita ce ake nufi a nan wajen ma'ana idan kai haka ka kira wani Allah maɗaukakin sarki to mutum ya bar addinin musulunci shi sa duk abin da za ka kirawo Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ake kira ba a kiran kowa sai Allah maɗaukakin sarki sannan akwai shirkul khawf shirka ta tsoro e tsoro in aka ce tsoro ɗabi'a ce ta ɗan adam amma akwai tsoron da ba a yi wa kowa shi sai Allah maɗaukakin sarki shine tsoron da Allah maɗaukakin sarki ke cewa fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina kada ku ji tsoron su wani irin tsoro shine irin tsoron da ba a yi wa kowa shi sai Allah maɗaukakin sarki wato ɗan uwa ka rinka ji a duniya cewa akwai wani mutum da zai iya cutar da kai ta hanyar misali zai hana ka arziki ko kuma zai hana ka haihuwa ko idan ya yi fushi da kai ko ka daina binsa zai ɗauran ka za ka mutu to wannan ka sani irin wannan tsoron da kake ji a cikin zuciyarka nasa wallahi shirka ce ga Allah maɗaukakin sarki abubuwa ne da babu wanda ya isa maka su sewa sai rabbul izzati wal jabal sai Allah madaukakin sarki ba wanda ya isa hana ka arziki arziki a hannun Allah madaukakin sarki yake gaba ɗayansa haka nan haihuwa a hannun Allah madaukakin sarki take da duk irin waɗannan abubuwan da babu wanda yake iya yin su sai Allah madaukakin sarki to idan kana ji cewa wani idan ka bijire masa ko ka bata da shi ko ya fushi da kai zai hana ka waɗannan abubuwa kana jin tsoro kana ɗarɗar to ko shakka babu wannan shirka ce daga cikin manya-manyan shirka shekaran jiya wani bawan Allah ya zo mana tattaunawa da shi yake ce min akwai wani ƙauye da yake shiga can ƙasar bauchi yana zuwa noma da sauransu ya ce a garin akwai wani shaidanin yaro ya ce wallah yaron na har sujjada ake masa yaro ne matashi amma har sujjada ake masa garin kawai suna irin ta irin tijjaniya su tasu ta gargajiya a haɗa a yi wazifa a yi zikiri a bugi shi ke na abin da suke da ya je ya dawo sai ya fara karantar da su cewa fa sallan nan da suke faɓata lokaci ce wallahi shekarun da yake game ce sallan nan da suke da wannan azumi ce wallahi ɓata lokaci ce ku zo koyi mu rungumi shegu duk laifin mu da zanen mu zai ɗauke mana eh sallan nan duk wahala ce da azumin nan da ibadan nan duk ku zubar a zo a yi abin da ya kamata to shi ɗan uwan yake ban labari cewa sun fara tashi a cikin masallatai suna dan fadakarwa haka kafin limami zuwa ranar juma'a irin dan fure hudu ba da ake haka to mutanen gari sun fara fahimtar madarar tauhidi sun fara bi to shi wancan yaron sai ya fara ganin cewa an fara kawo musu cikas to shine sai ya samu mai unguwar garin kamar ka ce mai gari a garin tunda su mai gari suke cewa ya gaya masa cewa in dai bai dakatar da wannan abun ba to wallahi akwai matsala a cikin mulkinsa wallahi shehu zai yi fushi da shi mulkin da yake takama da shi wallahi zai rasa shi wallahi jiya ne ko shekaran jiya zo yake gamu kuma shi bai ungu hankalinsa ya tashi nan da ne rubuta takarda ya ce to shi fa wannan wa'azin a dakatar da shi to dan Allah waye isa waye isa ya cire raunin mai unguwa in ba Allah ba shehu da ya riga ya mutu saboda Allah yana ta yana ta kansa ba haka bane a tsorata ka da shi to irin wannan tsoron ake nufi shi za ka masa uzuri na jahilci ba za ka ce ya kafarta ba saboda bai sani ba ne ina fata an fahimta bai sani ba amma duk mutumin da yake da ilimin hakan ya ɗauka da gaske ne akwai wanda zai iya hana shi arziki ko ya hana shi kaza musamman irin wani musamman irin wannan ma a ce mutum ya mutu ma baya duniyar amma ana ana barazan ana maka barazana da shi cewa zai hana ka abu kaza wallahi wannan shirka ne shirka ne shi sa Allah madaukakin sarki ce fa iyaya farhabun ni ni kadai ni ni kadai za ku ji tsoro na ku firgita daga gare ni irin wannan tsoron ake nufi yan uwa Allah ne kadai in ka bijire masa in ya gada masa yana ka arziki akwai wanda sai ya baka Allah ne kadai in ka bijire masa sai ya kwace mulkin ka akwai wanda sai ya dama da shi malikal mulki malikal mulka kenan tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu wa tudhillu biyadikal khair ba shi kenan ba Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne yake da irin wannan saboda ka babu wanda ya isa maka barazana cewa zai hana ka abu kaza da kaza da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa akwai shirka a cikin tasarrufi eh a cikin tasarrufi wani yayi yayi ikrari yayi da'awar cewa akwai wani wanda yake da tasarrufi irin tasarrufin Allah maɗaukakin sarki irin kawo rana kawo wata idan dare yayi saukar da ruwan sama bayar da arziki da irin waɗannan abubuwan tasarrufi a cikin halitta wannan aiki ne na Allah maɗaukakin sarki to duk wanda ya yi ikirarin cewa shi yana da irin wannan ko waninsa yana da irin wannan wannan ita ma babbar shirka ce da take fitar da mutum daga addinin musulunci shirka ce babba da take fitar da mutum daga addinin musulunci kamar yadda wasu daga cikin masu da'awar malanta suke da'awar cewa shehunninsu suna da wani bangare na tasarrufi kun ga wannan babbar shirka ce ina fata an fahimta kame da yawa daga cikinsu akwai wanda suke gani cewa shehunninsu suna amfani da kumfayakun kumfayakun fa inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun kumfayakun ta wace ce to wallahi akwai wanda suke da'awar cewa shehunninsu suna da kumfayakun yana aiki da kumfayakun wani yake yake waƙe shehunsa wali amir al'auliya yake tun yana waka to irin wannan kai kudurce cewa wani Allah yana da tasarrufi a cikin kaunu wala wannan shi ma fita ne daga addinin musulunci Allah tsare mu ‘yan uwa akwai shirka a cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki da sunayensa wannan shi ma akwai shirka a ciki shirka a cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki kamar wani yari ya cewa wani Allah maɗaukakin sarki ya san gaibu ya san abin da Allah maɗaukakin sarki ya sani wannan shi ma shirka ce babba Allah maɗaukakin sarki ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka gaya musu ya rasulullah babu wanda ya san gaibu a cikin sammai da ƙasai sai Allah maɗaukakin sarki har ma a cikin suratul araf Allah madaukakin sarki ke cewa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakasartu min al-khair wa ma massani yasu kace musu inda a ce ni manzon Allah na san gaibu ai da duk wani alkhairi ba zai kubuce min ba kuma duk wani sharri ba zai same ni ba saboda na san daga nan idan na tashi na je can wajen zan yi tuntube ba na san gaibu ba kenan na san idan na tashi na je can wajen akwai wani alheri da zan samu ba na san gaibu ba kenan to manzon Allah bai san wannan ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in ikirari cewa irin gaibin da Allah maɗaukakin sarki ya sani wani ya san shi wannan shi ma shirka ce hakanan akwai shirka a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki mutum ya ƙirƙirar wa Allah maɗaukakin sarki suna ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya sawa kansa bai sawa Allah maɗaukakin sarki wannan shi ma malami suka ce shirka ne Allah maɗaukakin sarki ya ce walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha sai ce me وذر الذين يلحدون في أسمائه وذر الذين كتالي وأن يلحدون سكي إلحادي في أسمائه أتكن سونا إن الله مدوك تنسل in kuwa wannan kaɗan ne daga cikin misalan shirka da malamai suke kawa na ɗan kawo mana wannan ne a matsayin mabuɗin kunne don malam duk bai kawo waɗannan abubuwan ba to amma dai na san insha Allah ta'ala wannan za su ɗan buɗe mana za su ɗan buɗe mana ido game da abin da ya shafi babbar shirka da waɗannan da muka ambata da wanda ba mu ambata ba daga cikin abubuwan da malamai suke kawo a matsayin misalan babbar shirka idan aka ce maka babbar shirka ɗan uwa shine shirkar da idan ka aikata ta ka fita daga addinin musulunci ba za ka dawo ba har sai ka tuba ba za ka dawo ba har sai ka tuba idan kuma da mutum za a yi rashin sa'a ya mutu a haka to in ya shiga wuta shi shi nan ba zai ƙara fita ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu mala yace fa akbarul kaba'ir mafi girman laifi mafi girman zunubi ashirku billahi ta'ala shine shirka da Allah madaukakin sarki hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta sai mala ya ce huwa nau'ani ita shirka nau'i biyu ce ahaduhuma shirka ta farko shine ay yaj'ala lillahi niddan shine mutun ya sanya wa Allah madaukakin sarki kishiya kamar da muke misali a cikin muqaddima wa ya'budu ghayrahu ya bautata wa wani Allah madaukakin sarki duk wannan abin da muka ambata yana daukan ma'anar bauta ba wai sai mutum ya je yayi sujjada wa gunki sannan ne kadai ne ya bauta ba a'a ba haka bane duk waɗannan abubuwan da muka ambata ƴan uwa suna ɗaya daga cikin abin da suke kautar da mutum su fitar da shi daga addinin musulunci shi shi sai uwa mu kalli wani abin mu kalli wani abu da kyau za ku ga akwai mutane da yawa da suke rikita kwakwalan mutane sai su ce wai taya za a yi mutum yana la ilaha illallah kuma a ce kafiri ne ya za a yi mutum yana kalmar shahada kana ce masa kafiri haka ne mutum yana kalmar shahada kuma yana warware kalmar shahada ta sami amfaninta ba ta da amfani mun sha buga misali na ce yanzu misali kai ne ka je kai alwala bayan ka gama alwala da danshin ruwa a jikinka da kuma sai mutum ya yi rihi sai ya tusa ina alwalar ta take babu duk wannan ruwan na nasa sai a ce duk wannan ruwan na hannunsa ga fuskarsa ta jike ga gemu sai na ɗigar ruwa duk da haka alwalarsa ta karye ta karye me yasa saboda yayi abin da yake karye me alola to haka la ilaha illallah take yan uwa dan mutumin da ya la ilaha illallah kuma akwai abubuwan da suke warware ta duk cikin littattafai da ka sani sawa'un na aqida ne a ko na malaman hadisi duk dukkanin su da ka sani akwai babi da ake kullawa na musamman babur ridda babur ridda babin da yake bayani akan me mutum zai yi warware addinin musulunci ai ridda shine ja da baya ma'ana mutum yayi gaba addinin musulunci kuma sai ya dawo da baya shine ridda shine ridda saboda haka duk littafin da ka sani ana kulla babin da yake bayani akan ridda ba wai kafirta musulmi ake bayan wa a'a hazzarar da su ake yi fadakar da su ake tsoratar da su ake akan kada su je kusa da inda yake zai warware musu addinin musulunci wannan shine yan uwa mala yace wa ya'budu ghayrahu min hajarin su bauta wani Allah madaukakin sarki na daga dutse au shajarin ko bishiya au kamarin ko wata au nabiyin ko su bautata wani annabi au shaikhin ko su bautata wani shehin malami au najamin ko su bautata wa mai taurari au malakin ko su bautata wa mala'ika au ghairi zalika ko su bautata wa wani haka malin sai kawo misali waɗannan abubuwan da malin ambata dukkaninsu ba kawai faɗaye ba babu abin da ba a bautawa ba a cikin waɗannan abubuwan in ka ɗauki dutse da bishiya za ka ga misalan gumakan da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a cikin alƙur'ani ɗan uwa za ka ga wasu daga cikin su duwatsu ne wasu daga cikin su bishiyu ne a cikin suratul qamar Allah maɗaukakin sarki ce afara aitumul lata wal uzza suratul najm afwan afara aitumul lata wal uzza wa manata salifatal ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unfa to wannan lata din da Allah maɗaukakin sarki ya kiraye shi wani gunki ne wanda asalinsa kamar yadda al'imam ibn kafir ya kawo a cikin tafsirinsa asalinsa wani dutse ne da yake da zane-zane a jikinsa wanda mutanen mutanen ƙa'if su suke bautata wancan gunki na lata dutse ne mai zane-zane a jikinsa kawai suka je suka mai ado annakash suka mai ado suke zuwa suke mai sujjada suke yanke-yanke a gindinsa da sauransu ya zama Allah kenan wasu malaman kuma suka ce asalin lata abinda ake nufi da lata shine wani mutumin kirki ne bawan Allah na gari sunansa lata abin da yasa aka samu talata saboda ya littu sawiqa lil hajj duk lokacin da ake aikin haji to shi yakan yi farau farau masu aikin haji ya rinka ba su suna sha kyauta sadaka ina fata an fahimta saboda haka da ya mutu sai aka yi butun butun saboda tunawa da shi saboda mutum ne mai alheri to daga baya kuma sai shaɗan ya saurara musu suke bautata masa ɗan uwan na fata an fahimta to amma dai wasu daga cikin malami suka ce asalin lata dutse ne hakanan ita ma manata wasu bushiyoyi ne su kuma mutanen makka ne suke bautata mata uzza akwan uzza bushiyoyi ne guda uku a kansa akwai wata yan rumfa ko ɗan ɗaki da aka yi to a kanta a cikin wannan ɗakin ikirarinsu a cikin uzza ɗin suke a nan suke zuwa su yi sujjada a nan suke zuwa su yi qurbat nasu su yanke yanke su duk wasu abubuwa da su na sadaka to kun ga da bishiya da me da dutse dukkanin su abubuwa ne da an bautata musu tun a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to haka duk abubuwan nan babu abin da ba a bautatawa ba akwai misalai irin waɗannan da yawa hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ij'alna zata anwaqin kama lahum zata anwaq lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga garin makka lokacin an yi yakin fatuhu makka to akwai sababbin karɓa addinin musulunci kusan mutum dubu biyu da annabi ya fito da su saboda annabi ya shiga garin makka a lokacin da mutum dubu goma ya fito da mutum dubu goma sha biyu kun ga an samu ƙaruwar mutum nawa kenan dubu biyu to a lokacin an tafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa suna kan hanya sai suka hangi wasu mutane da wata bishiya suna bautata bishiyar su suna da itikadin ita wannan bishiyar duk wanda ya rataye takobinsa a jikinta idan ya ɗauka su ya ci nasara saboda haka sun canfa bishiyar kamar bautata mata suke yi waɗannan sababbin karɓa addinin musulunci daga ganin haka sai suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ija Allah na za ta anwaqin kama lahum za ta anwaq mu ma a sanya mana wata bishiya da zamarin karataye ta guba mu dan neman albarka kamar yadda su ma suke da ita abin ya burge su sai annabi ya ce Allahu akbar inna hasunan لقد قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون النبي يتي الله أكبر يتي والله سنة تتألى irin wannan abin da kuka yi irinsa mutanen annabi Musa suke su ma suka ce da annabi Musa ya sa musu gunki kamar da waɗancan suke da gunki annabi Musa ya ce lallai ku jahilai ne ba ku sani ba ina fata an fahimta so da kun ga bishiya ce wanda suke bautatawa haka nan ka ɗauki wata da taurari har ma da rana da malam bai kawo ba mutane annabi ibrahim sun bautata musu ko ba su bautata musu ba sun bautata musu sun bautata falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilina falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dhalina falamma ra'a ash-shamsa بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون haka mutanen annabi ibrahim suka bautata wa rana da wata da taurari kuma duk annabi ibrahim ya jarrabe su a cikin bautan nan tasu kuma ya kayar da su tauraro ya fito ya ce to wannan shine ubangiji na gashi ya fito alhamdulillah tauraro yana gushewa sai ya ce a'a to ina ubangijin yanzu idan ina neman wata bukata wa zan roƙa kenan yace to bana san Allah mai guduwa eh Allah mai warewa bana san sa saboda haka sai ya fasa sai da wata ya fito shi ma ya musa haka rana ta fito ya musa haka shi sa duk ya kada su shi sa Allah madaukakin sarki ce wa hajjahu qaumuhu mutanen sa sun yi hujjatayya da shi annabi Ibrahim ya yi hujjatayya da su amma a ƙarshe annabi Ibrahim ya kayar da su alaihi salam haka nan in ka ɗauki bautar a shehi bautar malamai wannan abu ne da yake yawa yanzu duk wani wanda yake rayuwa a Najeriya abu ne da yake a fili ko har yanzu akwai wasu daga cikin shehunan malamai da ake gani alloli ne ba haka bane iri-iri mutum zai ambaci sunan wani malami sai ya ce maka Allah ne da Allah ba haka bane to kaga wannan ai ina gaya maka a ko da kafirin baya wallahi ba su irin wannan kafircin ba ko da kafar ma bai su irin wannan kafar ba su nuna wani mutum su ce Allah ne kowa Allah ne ba su irin wannan ba ana samun irin waɗannan abubuwan kuma yan uwa suna ta yawo a cikin mutane musamman yanzu wannan fitina ta social media za ka ta gani ana ta irawa mutum yana faɗa wallahi in yana faɗa kai ka ce ɗakin da kake ciki zai ruguzo maka zai ruguzo maka shekaran jiya kwana uku ne ko eh, ba daɗewa na sa su mala awal wani abu a cikin a waya wani mutum yana bayani wai shehunsu shine wanda idan Allah maɗaukakin sarki ya kuskure suke gyara wa Allah wallahi kuma mala awal baka gani ba a waya ni da idona na gani wallahi kuwa kuma confidently yake magana ba wani alamu ba wani abu yake bayani idan Allah ya sauko da aya dan ka dan ka aji kunya sai su gyara wa Allah yake cewa akwai wani wai akwai hadisin da ya tabbata ni ban san hadisin ma wai akwai hadisin da ya tabbata wai Allah madaukakin sarki ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani sirri na musamman wanda ba wanda ya san shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shehun nasa yace wallahi da ba dan kada ya kunyata Allah ba ya ba Allah kunya wallahi yan uwa haka yake faɗa da ba dan kada ya ba Allah kunya ba da sai ya fito da ilimin nan har kananan yara sun dauke shi a bakin titi ba wani abu bane amma in yi haka ne ai ya ba Allah kunya to dan Allah wannan wannan shehu me suke daukar sa da shi da annabawa yafi kenan ya ce ya ce ya ce ko baka sallah ko baka azumi ko baka ibada ya ce na saka aljanna kaji sai ka ce da gidansu wallahi abin da ya ce kenan ko baka sallah ko baka ita na saka aljanna wato abubuwan da yawa yan uwa ba su da kyan gani ba su da kyan gani ba su da kyan faɗa kwata kwata kwata kwata shi yasa dukkan wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah madaukakin sarki bai dausana masa haske na bin shiriyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wallahi ba yadda zaka yi da shi yanzu kai ko ko abinda bahaushe yake cewa ko giyar wake mutum ya sha za a ka zo ka faɗi wannan magana sai haka zo ka faɗi wannan magana amma sai ga mutum wanda sunan malinta da rauni yana faɗi irin wannan magana yana kwashe zanuban mutane gaba ɗaya yana kaza ko annabi bai taɓa cewa zai kwashe zanuban mutane ba ko an taɓa ji inda hadisin da annabi ce zai kwashe zanuban sabansa gaba ɗaya dan Allah mun taɓa ji baffan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake so wanda ya masa hidima ya kula da shi ya ba shi kariya da dukiyarsa da ransa da komai nasa annabi yana ji yana gani ya rasu bai karɓa kalmar shahada ba a gaban annabi ya rasu bai karɓa kalmar shahada ba kun taɓa ji annabi ya ce na kwashe zunubinsa ko kuma na sa shi aljanna ko Allah baya so dan Allah dan Allah ya uwa wannan wani irin abu ne kuma wai abun mamaki a ce wannan shine addini kuma dole sai ka yarda da shi sai ka karɓa in baka yarda ba kai ne baka san annabi kuma dan Allah ku duba yadda ake ribasin din abin gaba ɗaya an mai da sama ta koma ƙasa kai ne fa ba ka san annabi fa a kawai saboda baka ba kai da irin waɗannan abubuwan ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to irin waɗannan abubuwa na bautan malamai da sauransu suna nan ba ma wai a da can ba ƴan uwa sun yada a cikin mai sun yada a cikin sai kun shiga ƙauyukan nan wallahi akwai su ku shiga ƙauyuka ku gani suna nan suna cimma da yaƙi kun ga da ƴan shi'a da wani ƴan hakikan wallahi muna nan cikin birni muna targima suna cikin ƙauyuka suna cin da yake ka je ka tambaya ko kuma ka shiga kai zagayen kuturinka nawa ka gani muna nan a cikin birni ana targima wannan bai iya kaza ba wannan bai iya nahawu ba wannan bai iya mantiki ba wannan bai iya kaza ba duk mun zo mun tare a cikin birni ana targima sun mutanen ƙauye suna ta basu a hankali suna ta basu a hankali da shi'a da waɗannan mutanen in ƙara muku na uku da kiristoci kiristoci suna ta yaƙar mu ta ƙarƙashin ƙasa ba mu sani ba jiya jiya mana tare da wani ɗan uwa wani ɗan yan fitiri ne aka yi shi ɗan ƙarami haka ina ji wanda suke kallon sunna tv ya su gan shi an malam amin daura yana ɗan tallata shi haka wasu za su iya ganin sa haka an fassara shi da hausa da fulatanci to shi wanda ya fassara shi da fulatanci ɗin abokina ne jiya mana tare da shi yake ce min kiristoci sun buga shi kwafi miliyan hamsin sun bi ƙauyukanmu duka sun raba su nasu fa wanda yake cewa Allah uku ne annabi isa dan Allah ne duk sun raba kyauta suke ba suke ba fulani kaga fulani yan uwanka fulani iya fulani amma wallahi suna a kiristoci suna tafi sun shigar da su yace amma mu zuwa yanzu zuwa yanzu wannan abin an kasa buga shi duk a tajiran mu da masu kuɗin mu yace kusan duk masu kuɗin nan galibin su ɗaiɗai ne wanda ba a ba su ba a kai masu kofi ba abin ya kiwa abin ya wa an kasa samarwa kuma kai ka san yadda dan fulani ya damu da jin rediyo da irin waɗannan abubuwa wallahi za su yi majalisa a zagaye shi a itaji a itaji to idan kai baka basu ba kiristoci sun je sun basu kuma suna ji shi sa akwai aiki a gaban mu Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu ko ba ko bautar mala'iku shi ma kamar yadda ku sani larabawa mutanen maka sun bautata wa mala'iku suka ce ayan Allah ne mata wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne amma mata saboda ka suna da kusanci na dab da Allah maɗaukakin sarki saboda ka sai su rike su a matsayin ababen bauta wai don su kusanta su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa wai suka sanya mala'iku suka ce ‘ya'yan Allah ne amma kuma mata sai Allah ya ce a shahidu khalqahum a gaban su aka halice su da suka gane maza ne ko mata sai Allah ya ce satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna wallahi wannan abin da suka faɗa sai an rubuta kuma za a tambaye su za a tsaye da su a tambaye su za a tambaye su akai malai ce au gairi zalika ko wani waɗannan daga cikin abubuwan da ake bautata ba Allah madaukakin sarki ba wa hadha huwa shirkul akbar malai ce wannan shirka ce babba allazi zakara Allahu azza wa jalla wacce Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafin sa bai girma qala Allah ta'ala ko kuma qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna Allaha hakika Allah maɗaukakin sarki la ya gafiru ayyusharaka bihi baya gafartawa a yi shirka da shi amma wa ya gafiru ma duna zalika yakan gafarta abin da duk bai kai ga shirka ba shine duna zalika duk abin da bai kai shirka ba Allah yakan iya gafarta shi ya wanke mai shi ko da bai istighfari ba ko kuma idan ya istighfari ganin damar Allah maɗaukakin sarki mashi'arsa amma sai Allah maɗaukin sarki ce liman ya sha'u ga wanda ya ga dama eh ba kowa ba wanda ya ga dama shi zai gafartawa wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce inna shirka lalle shirka la zulmun azim zalunci ne kuma zalincin mai girma babban zalunci ba karami ba haka ce babban zalunci shine zaluncin da ke fitar da mutum daga addinin musulunci akwai karamin zalunci shine mutum ya zalunci kansa ta hanyar ya abin da Allah baya so ko kuma ya ƙin abin da Allah yake so ko kuma ya zalunci dan uwansa wannan duk zalunci ne amma karamin zalunci ne wanda baya fitar da mutum daga addinin musulunci akwai babban zalunci shine mutum ya hada Allah da wani a cikin bauta to wannan shine babban zalunci da Allah baya gafarta shi idan mutum ya aikata shi ya fita daga addinin musulunci wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innahu may yushrik billahi yadda al'amarin yake yadda sha'anin yake may yushrik billahi wanda duk ya shirka ga Allah madaukakin sarki faƙad harrama Allahu alaihi aljanna hakika tabbas Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar makomasa ita ce ina wuta wal ayatu fi zalika kafira malaiti ayoyi a cikin wannan lamari na bayani game da babbar shirka da bayani game da yadda suke fitar da mutum kuma Allah madaukakin sarki baya gafarta su suna da yawa a cikin alqur'ani sai dai wannan misali ne kadai malam ya kawo a domin ya kusanto da nesa malai ce faman asharaka billahi wanda duk ya sake yayi shirka da Allah madaukakin sarki thumma mata mushrikan sannan kuma ya mutu a matsayin mushriki din shine sharadin idan mutum yayi shirka sai ya tuba wannan ba da shi ake magana ba idan da mutum asalin asalin sa mushriki ne kuma sai ya tuba wannan shi ma ba da shi ake bayani ba amma ana bayani wanda shirka akan ta ya mutu to shi wannan ake bayani akan sa malai ce fa huwa min ashabin nari qata'an irin wannan yana daga cikin yan wuta a yanke ma'ana duk mutumin da ya sake ya mutu a matsayin mushriki to idan ya shiga wutar jahannama babu shi babu fitowa har abada Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu yan uwa shirka bala'i shirka musiba ce babu laifi sama da shirka a cikin laifin da ake wa Allah maɗaukakin sarki duk laifin da ka je wa Allah maɗaukakin sarki da shi ana sa ran Allah zai iya gafarta maka amma ban da shirka amma ban da shirka shi sa su duk wanda suke ma shirka Allah maɗaukakin sarki cewa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati me waznan mizani ma ba za a dora musu ba ana dora mizani ne adan a kwatanta aikin kirki da na banza ko to ita shirka gaba ɗaya aikin kirkin take lalatawa take cinyewa yanzu idan mutum ya shekara ɗari yana aikin alkhairi yana sallah yana azumi yana duk wani abin da addini yake so rana ɗaya sai abin da yake shirka ne da saninsa ya fita daga addinin musulunci to duk wancan abin da ya ne shekara ɗarin wallahi in ya lalace ya ruguje gaba ɗaya gaba ɗayansa babu abin da zai saura a cikinsa walau asharaku la habita anhum ma kanu ya amaluna haka Allah madaukakin sarki madaukakin sarki yan uwa ya kirawo sunayen annabawa a cikin suratul an'am masu yawa masu daraja masu kima da ƙarshe sai ce walau ashraku inda waɗannan annabawan za su yi shirka da Allah madaukakin sarki ku kalli kimar annabi da manzo a wajen Allah amma sai Allah ya ce inda za su yi shirka da Allah madaukakin sarki la habita anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka kasance suna aikatawa na da'awa da kira da me Allah ya ce duk da ya rubuje gaba daya idan annabi yayi shirka aikin sa ya lalace ya kuma ni ko kai kaga ba magana ke Allah ya kiyaye mu da shirka mala ce kama anna man amana billahi kamar yadda kuma wanda duk yayi imani da Allah madaukakin sarki wa mata mu'minan ya mutu a matsayin mumini fa huwa min ashabil jannati shi kuma wannan yana daga cikin 'yan aljanna wa in uziba bin nari ko da an masa azaba da wuta eh shi kunga wannan kuma kishiyar wancan ne mala yace idan mutum ya imani da Allah kuma ya mutu akan imani shi ma shine sharadin sa mutum ya mutu akan imani sai mala yace wannan in Allah ya yarda zai shiga aljanna ko da ya bi ta jahannama ya farsin za a fito da shi a kai shi aljanna Allah ya ma da yin birtin din gaba daya dan ka'ida kenan zaka ga wani musulmi ne zai mutu a matsayin sa na musulmi da asalin imani a zuciyarsa sai dai kuma ya sha tafi karfin cikin sa eh ya fada nan ya shiga can ya haura can haka dai gashi nan duk inda Allah ya ce tilka hududillahi shi ya tsallaka wannan iyakokin Allah ne shi ya tsallaka ya wuce ina fata an fahimta to kun ga wannan tunda yayi abin da ba shi kenan ba duk da haka bari ku jira hamar Allah madaukakin sarki duk da haka akwai wasu abubuwa da dama da Allah ya ajiye tun a duniya su iya kautar masa da zunubansa akwai istighfari akwai kaucewa manya-manyan laifuffuka akwai kaza akwai abubuwa da yawa ba mahallin su bane da Allah ya ajiye za su iya kautar masa da zunubansa idan duk wannan ba su tafi masa da zunubansa ba idan ya mutu Allah ya tashi kiyamarsa to shi ma dai duk da haka akwai sa rai ina fata an fahimta ba akwai ceto ba ceto alfarma ce Allah maɗaukakin sarki zai sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce annabawa za su ceto salihan bayi za su ceto siddiƙai za su ceto duk shahidi guda ɗaya za a ba shi ceton kusan mutum saba'in daga cikin iyalan gidansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mai gayya mai aiki sallallahu alaihi wasallam zai nasa ceta haka zai ta zariya fa tsakanin wuta da aljanna sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ba zai kwanta ba duk abin da ake ta shi abin da yake ta cewa kai ummati ummati al'ummata ya ubangiji al'ummata al'ummata Allah madaukakin sarki ya ce masa a wannan rana ba zan kyale ka ba sai na ga ka yarda wala sawfa yutika rabbuka fatarda da sannan Allah zai tabaka sai ka yarda to insha Allah ta'ala duk ba za mu shiga wuta ba dan muna da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam eh muna da shi insha Allah ta'ala to idan ba cetan shi ma yaki nan ma bai shiga ba akwai cetan Allah madaukakin sarki Allah zai ce kowa ya ce to saurani eh Allah madaukakin sarki zai fito da wani adadi da yawa daga cikin wuta akai su aljanna wanda fa duk sun cancanta su shiga wuta ba sun yi aikin yan wuta aikin su automatic ne yan wuta ne wuta za a sa su amma duk sai Allah maɗaukakin sarki ya fasa sa su a wutan a kai su aljanna to wani fadin da aka ba zai tsallake ba subhanallah wallahi yan uwa wani duk wannan abin da za a yi wallahi ba zai tsallake ba sai fa ya shiga sai ya shiga to in dai da asalin imani kai Allah yana son mu duk da haka ba inda asalin imani in aka sa mutum a wutar ma sai fa an ciro shi e zai shiga da ya birsin amma kuma zai konu zai soyi sosai da sosai zai bugu kuma sosai zai ji a jikinsa kwarai da gaske idan wasu suna gani tun aka ce mutum zai shiga wuta ya fita wani abu ne mai sauki wallahi babu sauki babu sauki annabi sai da za a samu mafi ni'imar mutanen duniya duka wanda ya fi kowa samun ni'ima a duniya babu kamar su shine na farko ai mai tsome ɗaya a cikin wuta jahannama a zaro shi ai kun san tsome ko to tsome ɗaya za a masa a zaro shi sai a tambaye shi a ce ka taba jin daɗi sai ce shi wallahi bai taba jin daɗi ba tun da yake a duniya inda za a samu wanda ya fi kowa shan wahala a duniya duka shi ne ya fi kowa shan wahala daga labaita sai a sa shi a cikin wuta shi ma a mai a cikin aljanna a yi mai tsome a ciro shi a ce masa kasan wani abu wahala sai ce mai wahala a bai santa ba eh bai santa ba haka abin yake to ko da an sa mutum a wutan da ya karshe za a ciro shi da ni'imar Allah madaukakin sarki a kai shi aljanna Allah madaukakin sarki ya sa karan farkon ma mu shiga wuta ba za mu shiga ba insha Allah ta'ala dukkanin mu yan aljanna malai ce wa fi sahih ya tabbata a cikin sahih bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labari ga mafi girman zunubi ba salafan guda uku qalu bala ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ba mu labarin waɗannan zunubai masu girma guda uku qala annabi yace na farko al ishraku billahi shine shirka da Allah shine bayanin da muke yanzu wa huququl walidaini na biyu kuma shine saba wa iyaye guda biyu saba wa iyaye ta hanyar cutar da su sai na uku wa kana muttaki'an fajalasa annabi ya kasance yana kishin gida ne lokacin da ya faɗa abubuwan nan guda biyu da shirka da saba wa iyaye da zai faɗi na ukun sai ya tashi ya zauna ya zaman dirsha fa qala sannan sai ya ce ala ku saurara wa qawlu zur da faɗin ƙarya wa shahadatu zur da shaidar ƙarya yayi ta maimaitawa fa ma zala yukarriruha bai gushe bai yana ta maimaitawa da faɗin ƙarya da shaidar ƙarya da faɗin ƙarya fa ina gaya muku da shaidar ƙarya da haka annabi ya kai sahabbansa hatta kulna har sai da su sahabban da kansu suka ce muka ce laitahu sakata ina ma annabi ya shiru ai mun ji haka saboda annabi yana ta maimaita abin saboda girman sa alawa qaulul zur alawa shahadatul zur alawa qaulul zur yana ta maimaitawa saboda bala'in da ke cikin shaidar ƙarya da kuma faɗin ƙarya wanda mu wal iyazu billah mun mai da shi ruwan dare ne eh ƙarya ta zamto abincin ci da yawa daga cikin mu shaida ƙarya ta zamto ruwan shan da yawa daga cikin mu ba ma jin wani abu mutum zai ƙarya baya jin ya wani laifi wallahi ba ƙaramin laifi bane yan uwa ƙarya na ɗaya daga cikin alkaba'ir manya manyan zanabe kamar da zamu zo mutu Allah kare mai shirye da mu فما آه وقال صلى الله عليه وسلم وانا حديث امام البخاري يفتد شيء لكم امام مسلم وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمتي سكارة تبتا أغريش اجتنبوا السبع الموبقات كوني سنتي wasu abubuwa guda bakwai masu halakarwa wannan hadisin mun ambace shi a cikin muqaddima ko malam ya kawo shi fa zakara minha ash-shirk sai annabi ya ambaci shirka a cikin abubuwan san guda bakwai wanda ma shine na farko ashirku billahi ambaci shirka da Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi yace man baddala dinahu wanda duk ya canza addinin sa faqtuluhu ku kashe shi ina fata an gane ma'ana wanda yayi me kenan ridda wannan shine hukuncin mai ridda hadisi ne ingantacce wanda imamu ahmad ya fitar da shi da imamu bukhari daga abdullahi dan abbas annabi ya ce wanda duk ya canza addininsa ku kashe shi kawai shine ridda ridda Allah madaukakin sarki ce wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa me kafirun fa ulaika habitat a'maluhum eh wanda duk yayi ridda daga addininsa ya mutu kuma yana kafiri to wannan aikin sa ya lalace gaba daya ‘yan uwa da tana tabbata ne ta hanyar itikadi na zuci ko faɗa da baki ko kuma aikatawa yanzu mutumin da ya ƙudirce cewa a zuciyarsa baya son manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ko ya fito ya faɗa ko ya faɗa ba kafiri ne ina fata fahimta kafiri ne yanzu kun ga wanda duk yake ƙudirce cewa baya son addinin musulunci ci bayan addinin musulunci yake so da musulmi gaba ɗaya shi ma fa kafiri ne ƴan uwa wallahi kafiri ne saboda shi ne abin da su abdullahi bin ubay bin salul suke yi Allah madaukakin sarki kira su da a matsayin kafirai manya manyan munafikai Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka me wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna Allah ya san makareta ne ba da gaske suke ba kawai roman baka ne da daɗin baki suke don ka yarda da su amma ba sa san addinin musulunci ba sa san ka kuma Allah madaukakin sarki ce innal munafiqina irin su fiddarkil me ashali minan nar Allah ya ce inna Allah jami'ul me munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da kafirai da munafikai aka fara gabatarwa munafikai inna Allah jami'ul munafiqina sai da aka ce munafikai sannan aka ce me wal kafirina irin munafincin su yafi tsanani ma sama da kafirci to kudirin zuci shi ya ja musu wannan abu saboda haka duk mutumin da ya kudirce baya san addinin musulunci yan uwa wannan kafirci ne fa wallahi kafirci ne ko mutumin da zai farta da bakin sa ko mutumin da zai zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi alqur'ani wannan kafirci ne ko mutumin da zai wulakanta alqur'ani shi kuma da aikin sa ya ga alqur'ani wannan kafirci ne shi ma ko ya aje alqur'ani yana tattakawa ko ya wulakanta alkur'ani kamar yadda wasu daga cikin bokaye suke yi su shiga da alkur'ani cikin banɗaki suna taka shi saboda neman duniya kawai siri da tsafi ko a ɗau alkur'ani a rinka rubuta shi da jinin al'ada jinin al'ada jinin haila na mata za a lakuto wallahi ko uwa a ce mace ta kawo jinin al'ada tana zuba ta taro ta kawo musu su rinka dangwala suna rubuta alkur'ani a ciki da shi kafirci Allah ya tsare ku to duk wanda yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku ko a zuciyarsa ko a bakinsa ko a aikinsa ya bar addinin musulunci amma ƴan uwa malamai suka ce zartar da hukuncin ridda yana hannun shugaba ba hannuna ba ba hannunka ba yawwa idan mutum ya ridda kai ba shugaba bane to ba ruwanka da shi sai dai ka kai shi shugaba shugaba yake da yancin da zai sa a fille masa kai ba ni ba ko kai saboda haka idan wani ya yi ridda a gabanka ka ɗauki taya ka sa masa ka ƙona shi ko ka sa wuƙa ka kashe shi ka kai laifi ba a sa ka ba sannan ‘yan uwa ba ba a zartar da hukuncin ridda sai an tabbatar da akwai wasu mawane an tabbatar sun koru akwai mutumin da zai yi ridda saboda jahilci ban da shi an gane jahili ne ba na ba ku isar mutane annan musa ba annan musa bai ce musu ija allah na ilahin tuwa su gafa a sa musu wani abin bauta wanda ba allah ba su bautatawa annabi Musa ya ce musu kafirai sai ya ce qala innakum qaumun me tajhaluna saboda jahilai ne ba su sani ba sai a fadakar da su saboda haka idan mutum jahili ne bai sani ba shi sa na baku misali da wancan mai unguwar na wancan garin ko na ce muku za a masa uzuri saboda mai jahilci bai sani ba haka nan idan mutum ya ridda saboda an tilasta masa an takura masa shi ma ba ka sai ya zama kafiri ba ai akwai kissa mana da ita a cikin alqur'ani kissarwa kissarwa ƴan uwa Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir illa man ukriha wa qalbuhu man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman haka aka zo aka kashe babansa a gabansa ƴan uwa aka kashe babansa aka ɗauki mashi aka taka a farjinta a gabansa dan karamin yaro ne mai ƙananan shekaru ya kake gani zai iya jura wannan sannan aka yi kansa aka ce ko dai zagi musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bakan magana akan ko shi ma aka shi sai ya faɗa amma lokacin da yake faɗa zuciyarsa na cike da imani yaje yana ta kuka yana cewa na halaka ya manzo ya rasulullah annabi ce me kai ya bashi labari yace babu laifi ko gobe suka ƙara takura ka suka ce sai kai kai babu komai to shi ma kada mutum ya irin wannan kace masa ya kafarta haka nan akwai kuskure idan mutum shi ma da kuskure ne akwai subutar baki akwai subutar baka akwai sabiqatul lisan ka zo faɗa wani abu sai wani abu ya fito ba a yi to ka ce mutum yayi kuskure ba ka ce wallahi ka kafarta sai amma haddi akwai matsala annabi ya ba mu labarin wani mutum ya shiga cikin daji dabbarsa ta bata da ruwansa da abincinta da abincinsa da yana kan dabba babu komai a tattare da shi daga shi sai kayan jikinsa kuma daji ne mai rairayi babu bushiya ko daya ya ɗeba tsammani da ita yunwa ta fara cinsa ya kwanta yana jira mutuwa ta cinye ta zo ta ɗauke shi saboda ya jiga ta ya rufe idansa buɗe idansa da zai kawai sai ga taguwarsa a kansa Allah ya dawo da ita saboda jin daɗi da murna ya ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijin ka ya Allah annabi ya ce akhta'a min shiddatil farih yayi kuskure saboda tsananin farin ciki yanzu wanda suka ce zama arne ina fata an gane to sai ka yi la'akari da waɗannan akwai mawane abubuwan da za su hana ka kira mutum kafiri su ne irin waɗannan abubuwan to ƴan uwa waɗannan a wannan shine ina gani inda zamu dakata insha Allah ta'ala sati bai za mu tashi nau'i na nau'i na biyu na shirka shine karamar shirka kuma yanzu mun gama bayani a takaice akan babbar shirka dan bayani akan babbar shirka ba zai yi gaba ɗaya ba an yi shi ne a takaice za mu shiga bayani kuma insha Allah ta'ala idan sati mai idan Allah kai mu sati mai zuwa akan abin da ya shafi karamar shirka Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta wani abokina ne idan ya zo ɗaki na idan zai zauna sai ya ce ya shehu idan zai tashi ya ce ya shehu malam me matsayin wannan a musulunci Allah mai da malam gida lafiya wannan shirka ce eh wannan shirka ce shine kawai amsar shine abin da nake gaya muku zama da tashi idan mutum zai zauna ko zai tashi me ya kamata ya ce bismillah da sunan Allah ko taimakon wa ake nema anan taimakon Allah to yanzu wannan shehun da ya kira wato ku fahimci wani abu yan uwa akwai taimakon da kai zaka iya min ni ma zan iya maka yanzu ina kan kujera haka sai kujerar ta karye ba fata nake ba sai na tafi zan faɗi sai na ce taimaka min ka rike ni zaka iya kuma zaka iya ba zaka iya idan na nemi taimakon irin wannan sai a ce nayi shirka zaka iya yi amma taimakon da ka san ba wanda zai iya maka sai Allah yanzu misali mutumin da ya riga ya mutu ko kuma ko yana raye yana wata kasar can kai kuma kana wata kasar da za a iya taimaka maka to ka kira sunansa a lokacin shirka ne an fahimci mabanci yan uwa shi sa Allah madaukakin sarki ce in tad'uhum idan kuka kira su sai ce mai la yasma'u du'a'akum ba za su iya jin abin da kuka kiran su saboda ko dai sun mutu ko ba sa tare da ku sai ce walau sami'u mastajabu lakum idan ma sun ji za su iya amsa muku su biya muku bukatun ku sai Allah ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum babban matsalar ma shine ranar tashin alkiyama za su kafirce wannan shirkar da kuka yi musu Allah ya kira wata shirka idan za ka faɗi ka ce shehu za ka yi tuntuɓe ka ce shehu za ka zauna ka ce shehu wallahi wannan shirka ce wallahi shirka ce yan uwa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ake kira saboda haka wannan abokin naka sai kai masa nasiha ya daina eh ya daina ya ji tsoron Allah ya daina ba daidai bane Allah maɗaukakin sarki shi ake kira shin kana jin nauyi ne kana jin nauyi ne ka kira Allah maɗaukakin sarki kunya kake ji amma kake iya kiran wani kuma yanzu misali shi wannan wanda kake kira shehu yanzu kamin aife shi su kuma in za su faɗuwa suke kira in za su zauna wa suke kira su kuma shi ne abin da za ka tambaya idan kai zai taimake ka to kafin a haife shi tun da ba haihuwarsu aka yi ba nan da nan shekara ɗari biyu da suka wuce baya nan baya nan daga daga babban shehu na tijjaniya da karamin dukkanin su nan da shekara ɗari biyu ba sa dukkanin su da shehu tijjani da shehu ibrahim inyas dukkanin su ba sa to kaga wanda suka zo kafin su ba ya suke yi shi sa ‘yan uwa ka ba Allah maɗaukakin sarki sak shi kaɗai ne kawai addini Allah ya samu dace ‘yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah